الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma hudu ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
yanzu kamar akwai rage abinci da wani ya yi wani kuɗi saboda kalitan shi shi ma yanzu mutum ya kawo tiya guda ga da bai cika a wani sai ne su ciki ke sai ke guda kuma ba na sai wani kusa.
abin da muke so mu gane abinci sawa'an jinsin shi ya kaɗaita ko ya bambanta baya halatta a yi jinkiri kana bani tiya ɗaya ta hatsi ina baka tiya ɗaya ta dawa ko kuma in jinsi ya saba to nan fifiko ya halatta amma jinkiri baya halatta kana iya ba da tiya ɗaya ta hatsi a baka tiya biyar ta dawa ko ka ba da tiya ɗaya ta shinkafa a baka tiya biyu ta hatsi ko sama da haka ko ƙasa da haka domin hatsi daban shinkafa daban dawa daban hatsi daban an gane ko in jinsi ya kaɗaita kenan to sharaɗi biyu ne sharaɗi na farko dole ya zamanto daidai da daidai sharaɗi na biyu dole ya zamanto hannu da hannu in jinsi ya bambanta fifiko ya halatta amma yin jinkiri baya halatta kana iya ba da misali dawa tiya biyu a baka hatsi tiya ɗaya bakin iyayen da kuka daidaita in ya ce ba zai karɓa ba sai tiya biyar ya baka hatsi tiya ɗaya duk yadda kuka yi wannan ya halatta in tiya ɗari ya ce za ka ba shi ya baka tiya ɗaya ta shinkafa wannan ya halatta abinda baya halatta shine jinkiri kenan kana ba shi tiyar ka ɗaya ta shinkafa yana baka tiya biyar ta dawa ta ke yanki ba maganar cewa sai na samu ko kuma sai na je gida in kawo ya je gidan ya ɗauko in ya kawo sannan ku yi hannu da hannu amma misali yanzu hatsi ne wanda yake ɗan da mango da hatsi wanda yake zango duk hatsi dai inda yake hatsi ne ko kuma wannan hatsi ne wanda yake mai kwaya wannan kuma shibra ce to baya halatta a yi fifiko yadda ka ba da shibra tiya ɗaya to haka za a baka hatsi mai kwaya tiya guda baya halatta a yi fifiko na'am a ban yi da shi ba abin da ke fara eh ya kabanna hadiyya wato wai hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kabanna hadiyya wa yusiba alaiha kuma wai yusibu alaiha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana karbar kyauta kuma yana sakautawa akan duk kyautar da aka masa wannan shine ka'ida game da sakauta alkhairin da aka maka akwai yanke minna kenan duk wata kofa ta wata rana in ma wani hali ya samu na a gura maka to babu dalilin da za a gura maka yadda ya maka alkhairi kai ma ka sakauta masa don haka in an masa kyauta maza Allah sallallahu alaihi wasallam to kokari yake sai ya sakauta kyautar da aka masa shine a hadisi ingantacce maza Allah yake ce mana man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'atumuhu aw kama qala maza Allah yace duk wanda ya muku alkhairi maza Allah yace ku kokarin sakauta masa duk wanda ya maka alkhairi maza Allah yace to kai kokarin sakauta masa sai ya ce fa'in lam ta jidu ma tukafi unahu in har ba ku samu abin da za ku sakauta masa za Allah ya ce faɗi unahu ku yi ta masa addu'a ku yi ta masa addu'a hatta ta rau an ƙarƙa fa'atu mugu har a kai lokacin da za ku ga cewa addu'ar da kuka masa ta kai gwargwadon alkhairin da ya mutu kuka cewa dai a yanzu kun biya shi to don haka ba a taba masa kyauta ba za Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi kokarin sakauta wannan kyauta da aka masa don haka ma wasu malamai suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau rigarsa ya ba Abdullahi dan Ubay ibn Salul lokacin da Ubay ibn Salul Allah ya masa rasuwa shugaban munafikai ɗansa ya zo ya nemi cewa manzon Allah ya ba shi ya ba da rigar shi aje a masa dukkan domin ya samu albarka da abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce manzan Allah ya dauka ya bada akan mukafa'a domin wato lokacin da aka zo da sa'an Abbas ibn Abdul Muttalib a yakin Badar a cikin fursuna shi Ubay ibn Salul shi ya dauki rigar shi ya bada aka sama al-Abbas ammi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan Allah ya sakauta masa da alkhairi amma ya faɗa ya ce rigata ba ta kulla masa komai saboda ya mutu akan kafirci ya faɗi la ilaha illallah akan harshensa amma bai yarda da ita da zuciyarsa da haka duk wanda ya kasance akan wannan yanayi ko kafiri ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun sun yi imani da harshensu sun makafaru sannan sai suka kafirta da zukatansu domin ba su kudirce ma'anar la ilaha illallah da haka ubangiji ta'ala ya karyata su idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun haka can yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أتقيت دي إن أمك كيوتا kuma mu ce duk wani alkhairi da aka maka to ana buƙatar ka yi ƙoƙari ka sakauta wannan alkhairi da aka maka in mutumin da za ka sakauta masa wannan alkhairi da ya maka cewa ya wadatu game da abin da za ka ɗauka ka bashi to abinda za ka yi sai ka yi ta masa addu'a ka yi ta masa addu'a ka yi ta masa addu'a ta alkhairi har a kai kai da kanka za ka tabbatar da cewa addu'ar da kai masa ta kai gwargwadon alkhairin da ya maka kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana hikima game da sakauta alkhairin da aka maka shine malamai suka ce kafa ulminna wato yanke kenan wani wata kafa wadda take ta buri ya maka ka masa kenan babu wata hanya da za a wayi gari wata rana ya gura maka na'am
inda an ka ce amma hadisi da ke magana da cewa bangaren maza wanda suka fara musu dunka suka fara fara da suke yi Allah sallallahu alaihi wasallam warka ibn wa'ila cewa wani warka ibn wa'ila hadisin nan ya ne ingancin sai wanda Khadija ta ce ta bata labari dangane da abin da ke faru ga annabi wa wajen wa
a'a abu wanda yake tabbatacce farkon wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abubakar domin waraka bai bayyana musuluncin shi ba bai bayyana ba musuluncin shi lalle ya yi alkawarin cewa ina ma a ce lokacinka ma'ana lokacin da al'amarinka zai bayyana a ce ina laye in taimaka maka shi kuwa abubakar lokacin da wannan kenan farkon annabta ne da ubangiji ta'ala ya turo mishi sakon wahayi sannan da ya ayyuhal muddassir da ita ce aka bashi manzanci da aka bashi manzanci da ya tashi yana kira zuwa ga imani da Allah da manzansa farkon wanda ya imani da shi abubakar are na'am
kamar cinikin da aka yi bayani a kan shi cewa idan kamar amfani ya nana a kan itaciya ya halitta a yi ciniki a shekaru da na'am to me ya bambanci shi da cinikin da aka yi hari na muhakala
bambanci kasancewar muhakala an riga an buge abinci gashi a cikin kaikai ba su manan ba a sheke shi ba an gane ko gashi kenan a cikin zangarniyar shi an wannan an yanke shi sannan a zo a ce a sayar sayar maka shi wannan shi baya halatta shi ne ake kira da muhakala amma misali gona ce gaya hatsi ya yi kwaya ya nuna to akan iya saida maka amfanin gonar gaba ɗayan shi an gane ku shi in aka ce muhakala kenan shine bai'u habbin fi sungulihi ko kuma fi tibnihi sayar da kwaya a cikin kaikai kenan kafin a sussuke a sheki to wannan baya halatta kenan tunda an riga an yanke shi an bige shi me ya dace a sheke shi a fitar da kwayar a fitar da kaikan sannan a auna a sayar da shi amma ita gona ce gata kenan in hatsi ya hudda kai baya halatta a sayar da shi sai an tabbata wato ya nuna iya abin da ya rage masa kenan bushewa to a lokacin nan kana iya sayar da amfanin gonar gaba daya a gane ko kenan shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a sayar da wato 'ya'yan itace manzon Allah ya ce sai nunarsu ta bayyana kenan wannan alal aglab ne galibin abin da suke sayarwa a wasu suke cinikayya da shi a wannan lokaci amma dukkan wata kwaya ta abinci in kafin nunarta ta bayyana baya halatta a sayar da shi amma in nuna ta bayyana to wannan ba laifi bane ana iya sayar da shi in gonar ce za a sayar da ita ba shukar bace to wannan ya halatta a sayar da gona gaba ɗayanta na'am
kamar misali duk shekara abin da shugabanni ta sa sun kasa kan abin da ya shafi ana tana da yan uwa wanda suka for example in mun ɗauki lafiyar duniya ta suke samu irin wannan abubuwan ko ya hada sai a cikin musulunci
wani misali kamar yadda a duk shekara za a ringa kamar wata sallah-sallah ta tunawa da mutuwar wasu kamar yadda galibi za ka ga ɗaliban makarantu na boko sukan yi akan wasu 'yan uwansu da suka mutu tun wata shekara wannan kwata-kwata ba tsari ba ne na musulunci kuma baya halatta saboda yana daga cikin jaddada ma kai wato bakin ciki game da wannan tunani na cewa haduwa ne ai ake ai masa addu'a to ai wannan addu'a ba ta banta ba ga dangane da zagayowar ranar mutuwar in addu'a za a yi a kowane lokaci aka tuna da su sai a yi musu addu'a kuma ba sai an je an haɗe ba ƙwarai wannan sunna ce ta yahudu dama mazan allah ya faɗa la tattabi unna sanana man kana qablakum hazuwan na'ali bin na'al mazan allah ya ce lalle ne za ku bi wato shine hanyoyin waɗanda suka gabace ku maza Allah ya ce irin yanda dabrancin takalmi da takalmi ɗan uwansa yanda takalmi idan ka haɗa kafar dama da kafar hagun ba su da bambanci ba ka samun cewa wani ya ɗira wani duka girman su ɗaya to yanda suka ɗora kafa suka bi sai an samu daga cikin wannan al'umma wasu sun bi sunnarsu maza Allah a wata riwaya sai yake cewa hatta lau dakhalu juhra babbin la dakhaltumuhu manzo Allah yace inda za su yi kokarin shiga rami wanda yake na damo domin rami wanda yake na damo yana da kwana-kwana yana da wahalar shiga manzo Allah yace daga cikin ku sai an samu wanda zai iya shiga a wata riwaya ce yake cewa hatta da a ce a cikin su akwai wanda zai je ya sadu da mahaifiyarsa a bayyane to a cikin ku sai an samu wanda zai iya aikata wannan alfasha sahabai suka ce ya rasulullahi wa kake nihi ga wanda suka gabace mu al-yahudu wan nasara manzo Allah ya ce to in ba su ba kuma wa nake ni to dan haka kasancewar wannan tsari ne wanda yake na yahudanci na cewa duk shekara a haɗu a tuna da wasu mamata to wannan kwata-kwata bai dace ba a musulunci lalle ko da a ce ku za kuma abun kuskurima cewa in an haɗu addu'a za a musu to wannan haɗuwa kanta bid'a ne domin kun kayyade wannan addu'a kun ba ta zamani zamanin da Allah bai bata ba manzansa bai ba shi ba bai bata ba na cewa sai shekara in ta zagayo kuma da haɗewar a haɗu gu ɗaya a ce a yi addu'ar shi ma wannan an ba ta wani kaifiya kaifiyar da ba Allah bai bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama in addu'a za a musu a kowane lokaci a yi musu addu'a na'am to kenan amsar tambayar ka za ta zo a yau wai misali waɗanda suke ba musulmi ba ne su ne suke noma waɗannan itace masu 'ya'ya amma su al'adarsu kawai daga 'ya'yan itace sun bayyana ba maganar a yi jiran cewa sai su ta bayyana su haka nan ake sayarwa shi ya halatta ka saya kenan shi ne kake tambaya kenan zai zo a darasin mu yau insha Allah a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyo mun tsaya ƙarshen babi na 84 babin da ke bayani game da ma'anar al'araya bayani ya gabata lafazin araya jam'i ne na ariya idan aka ce ariya kamar yadda malam ya zo mana da maganganun magabata domin tantance mana ma'anarta shine yace wa qala malikun al-imam malik Allah ya ji kansa yake cewa al-ariya idan aka ce al-ariya an yuriya ar-rajulu ar-rajula an-nakhla thumma yata'azza bi dukhulihi alayhi fa rukhisa lahu an yashtariha minhu bi tamr azan Allah yake cewa shine mutum da ya kama wani kyautar wato itace na dabino in ma dabino ɗaya ko biyu ko uku ko kuma abin da yake sama da haka ya je da shi gonarsa sai ya nuna masa cewa daga nan zuwa can itacen dabinon nan wato na baka 'ya'yansu ka zo ka ringa yanka ka je ka ci kai da iyalinka bayan ka nuna masa waɗannan dabinai da ka masa kyauta a cikin ka masa kyautar ‘ya'yansu a cikin gonar shi ne malik ya ce sun mai ta'azzabi da kulihi alaihi shi mai gonar sai ya zamanto yakan cutu da shigar shi wanda aka masa kyautar kai ka wanda yake kowane lokaci ya je ya buɗa masa gona ya shiga ya yanka ko ya ja abokansa ko ya kwashi iyalinsa su tafi sai ya ga ya damu akan wannan shigi da fici da yake masa a cikin gona shi ne ce to faruki salahu an ya shitariha minhu bitamr sai aka masa rangwamen ba laifi yakan iya sayan wato wannan 'ya'yan dabinai da ya kyauta ga wani kenan game da bashi busasshen dabino kenan sai ya ce masa wani taho idan ya zo sai ya ce masa wannan 'ya'yan itacen da na baka na dabin nan nan mu yi hashashi yanzu kaddara cewa idan suka nuna aka yanki suka bushe zai kai tiya nawa a ce zai iya kaiwa tiya tamanin ko tiya tis'in ko tiya dari to sai a ɗauke shi a tiya tis'in kenan tiya gomiya tara kenan a lokacin nan shi mai gonar sai ya je ya auno masa dabino tiya tis'in wato daga cikin rumbunsa sai ya bashi sai ya ce to daga yau gane ku to wannan shine ake kira da al'ariya kenan kamar yadda al'imamu malik Allah ya ji kansa a nan ya bayyana mana to haka malam ya zo da kuma fada ta ibn idris shine imma wato muhammad ibn idris wato al-imam shafi'i yake cewa al'ariya la takunu illa bil kayli min at-tamri yadan bi yadin wa la takunu bil jizab wato ita ariya ba ta kasancewa sai da abu illa bil kayli min at-tamri wato sai da dabino wanda yake aunanne yadan bi yadin kuma hannu da hannu sai ce wala takunu bil jizab ba ta halatta wato ayi da baga kenan misali lokacin da ka ce masa da binan da na baka zo mu yi hashashen cewa zai kai tiya nawa to wannan dole sai da bino wanda yake aunanne ka je ka auno ka bashi ba za ka nuna masa ba bagar da bino ka ce to je ka kwashi wannan na baka maimakon kenan waɗannan 'ya'yan da bine da na baka baya halatta hashashe za a yi a ga cewa ya kai tiya nawa in an tabbata ya kai tiya kaza misali to a lokacin nan auna masa za ka yi ba za ka nuna masa tarin dabino ka ce kwashi wannan a madadin kenan waɗancan dabinai da na baka kuma sannan sharaɗi na biyu sai hannu da hannu kenan ka bashi take yanke shi kuma ya fita daga sha'anin dabinan ka na gonarka kenan maganar cewa in na yanke zo mu yi hashashe yanzu ya kai tiya nawa ya kai tiya tamanin to daga yau kar ka shigo gona ta bari lokacin da na girbe zan baka tiya tamanin to baya halatta a yi jinkiri dole sai dai ka je ka auno a rumbunka take yanke ka bashi da binan tiya tamanin daga ran nan ya fita daga sha'anin gonarka shine anan yace al'ariyatu la takunu illa bil kayli min at-tamri wato ariya ba ta kasancewa ma'ana ba ta halatta sai da dabino aunanni kinan gwargwadon hashashen da aka yi yadan biyadin kuma hannu da hannu kinan kai ka auno ka bashi shi kuma daga lokacin nan sai ya fita daga sha'anin dabinanka ka wala ta kunu biljiza ba ta halatta wato game da dabino wanda yake baga shine sai ce wa mimma yukawihi na daga cikin abin da ke karfafa wannan ma'ana qaulu sahal ibn abi hasma fadar sahal ibn abi hasma Allah yarda da shi yace bil ausukil muwassaqa wato ita ariya tana kasancewa ne bil ausukil muwassaqa wato da wusuki wanda yake abun aunawa kenan dole sai an tabbatar da wusuki nawa ne kenan haka a dauke shi a matsayin baga baya halatta sai malam ya zo kuma da hadisi na ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa kanatil araya ita araya ta kasance an yi uriyar rajulun rajula fi malihin nakhla wa nakhlatai shine mutum da ya kaba mutum ya ba wani ma'ana a cikin gonar shi da bino ɗaya ko da bino biyu kenan cewa ya yanki ya ci gaba da yankar waɗannan ‘ya'ya da bino kenan in sun yi kawari da bino biyu ko uku ka ce masa ka ba shi ‘ya'yan da suke kan wannan da bino ya ringa yanka su ringa ci shi da iyalin shi saboda ba kowa bai ke da gona kuma wannan kenan kamar yadda ya zo a wannan faɗa ta sufiyan ibn hussein sai yake cewa al'araya nakhlun كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر yace ita a raya da binnai ne wanda akan yi kyautar 'ya'yansu ga talakawa mabukata amma fala yastafi'una an yantaziru biha ba su da halin da za su iya jiran wannan dabino har ya kai lokacin da zai bushe kenan su yanka saboda me yasa dabinin suke da bukata busasshen domin suna da bukatunsu to a lokacin nan sai aka musu rangwamen su sayar da wannan dabinai nasu amma gwargwadon abin da suka so da dabino wanda yake bushashe kenan a ba su dabino wanda yake bushashe kenan sai su fita daga sha'anin waɗannan itace da aka musu kyautar yaya to shine hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin wato Musa bin Uqba bayan zaid bin sabit ya faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakhasa fil araya an tuba'a bi kharsiha kaila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame game da araya wato da aka sayar da ita game da kirdadarta kailan game da dabino wanda yake aunanne kenan in an yi hashashi cewa zai kai tiya kaza idan take yanke sai a ɗauko aunannan dabino a ba shi wanda aka masa wannan kyauta shi kuma ya fita daga sha'anin itacen shine yace wal araya na khalatun ma'lumatun ta'atiha fatashtariha yace in aka ce araya yace na khalatun wato dabinai ne da ake yin kyautar 'ya'yansu ga mabukata ma'lumatun kuma sanannu kenan a nan sai ka ayyana masa daga wuri kaza zuwa kaza kenan itacen dabinan da suke nan na maka kyautar 'ya'yansu ko kuma da wannan itaciyar da wannan da wannan da wannan na maka kyautar 'ya'yansu amma ba haka ba kawai a cikin gona ta in ka bukaci magaji ka ka yanka wannan baka ayyana masa ba kenan wannan wani irin hashashi za a yi amma a nan ya zamanto itacen da kai masa kyautar 'ya'yansu na dabin nan kenan ya zamanto an ayyana su sanannu ne sai ka zo kai mai gonar ka sayi kenan wannan maga da kai kyautar ta kenan ka bashi da bino wanda yake bushashe to dan haka kamar yadda bayani ya gabata kenan tana da fuskoki daban-daban na daga cikin fuska ta araya shine kenan mai gona wato mutum da ya kafaɗa ga mai gona ya ce masa 'ya'yan waɗannan dabinai ina buƙatar ka sayan mun da su zan ɗauki dabino bushashe in baka wannan kamar yadda akwai mabukata wanda suna da dabino busheshe amma ba su da kudin da za su ɗauka su zuba su saya kuma gayen lokacin dina ne na dabino mutum yana buƙatar ya samu wannan ɗanyen dabino maka to kai kana da dabino busheshe amma ba ka da kudin da za ka iya badawa a sayar maka to anan malamai sun yi rangwame kana iya sayan abin da yake kenan bai kai wusuki biyar ka je ka iske mai gona wane ina da buƙatar waɗannan dabinai a sayar min da su in ringa zauwa ina ɗan yanka domin ina da buƙatar magani da iyalina amma ba ni da kuɗin da zan saya sai dai dabino busheshe to ana an yi rangwame kenan mabukata suna iya ba da dabino busheshe kenan a sayar musu da 'ya'yan dabino waɗanda suke maga kenan su ringa zauwa suna yanka amma sharaɗi kada ya zamanto ya wuce wusuki biyar ko kuma kada ya kai wusuki biyar kamar yadda shine magana mafi rinjaye kenan wusuki ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda yake tabbatar da haka kenan daga wusuki ɗaya zuwa wusuki hudu shine gayar da ya halatta kamar yadda wato jabir ibn abdullah yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa lokacin da ya ba da izini ga waɗanda suke ma'abuta a raya cewa su sayar da ita da kirdadarta alwusfu wal walwasqai wal thalatha wal arba wuski daya ko biyu ko uku ko hudu wanda shi wusuki zaman tiya sittin yake shine ake kira kenan sa'i sittin wanda sa'i ko kusan tiyar da muke awo ce da ita ana illa kasancewar tiyar da muke awo da ita ta dara sa'i da kaɗan ba da yawa ba kenan akalla da yin aka ce wusuki zai iya kaiwa wajen tiya hamsin da biyar to kamar misali in ma mun dauke shi a tiya sittin kenan tiya sittin ko tiya ɗari da ashirin ko tiya ɗari da tamanin ko tiya 240 to wannan shine karshen abin da za a iya ke aka yi rangwamen kenan mutum yakan iya sayar da shi amma in ya wuce haka to baya halatta amma wato al'imamu malik da almajiransa sun tafi akan cewa zuwa tiya 300 ya halatta amma in ya dora akan tiya 300 baya halatta domin riwayar da aka samu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame game da sayar da araya a cikin abin da yake wusuki biyar ko abin da bai kai wusuki biyar ba malamai suka ce wannan riwaya ce akwai kokonto a cikinta kenan dan a yi ihtiyat a yi taka tsantsan dan kada a fada cikin laifi kenan suka ce wusuki biyar kin baya halatta tiya dari uku sai dai a bar shi kenan akan tiya dari biyu da arba'in kenan wusuki hudu kamar yadda kuma wacce riwaya ta jabir Allah ya kara masa yadda ya nuna cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame wusuki daya ko biyu ko uku ko hudu kenan biyar din baya halatta ko kuma ya kasance kenan fuska ta biyu kamar yadda muka yi bayani mai gona da yakan ga mabukaci sai ce masa daga wuri kaza zuwa kaza duk da binnan da suke nan na maka kyautar 'ya'yansu ka ringa zauwa kana yanka ka je ka cika da iyalinka to a nan ya halatta kenan in ka damu da shigi da fuci da yake maka gona ka ce masa ya ka yanzu wannan da bine da na baka 'ya'yan sun kai tiya nawa ya ce za su iya kaiwa tiya ɗari biyu sai ka auno tiya ɗari biyu ka bashi ka ce daga yau karka koma shiga gona ta na sallame ka ko kuma ya kasance fuska ta uku shi wanda aka masa kyautar waɗannan 'ya'yan dabino aka ce masa an baka waɗannan 'ya'yan wannan dabino ka ringa zawa kana yanka sai kaga cewa kai kafi buƙatar busasshen dabina a yanzu ba za ka iya jiran wannan maga sai ta nuna sannan ka zo ka yanka ka yi bukatunka to anan ya halatta ka ce ma mai gonar ina bukatar ka zo in sayar maka wannan kyauta da kan to anan kenan shi wanda aka ma kyautar shine yake da bukatar kenan ya sayar da kyautar da aka masa a bashi busheshen dabino wannan ita ce fuska kenan wadda take ta uku fuska wadda take ta hudu wato fuska wadda take ta hudu shine kasancewar wato shi mai gona shine ya sayar da itacen dabinansa bayan sun goge sai ka sayar ma wani wannan itacen dabinan gaba daya to sai ka toge wani bangare kamar gindin icce kamar biyar ko goma ko sama da haka ka ce masa to banda wannan bangare kaza na sayar maka da wannan amma banda bangare kaza to a nan kenan ka riga ka ware wasu daga cikin itacen da ka sayar masa to wannan ya halatta kenan wanda ka toge sai ka zo ka ringa yanka domin me yasa ita a raya da aka ce kiraye ta a raya domin wato an ware waɗannan itace sun fita daga cikin layin kenan wanda za a fitar musu da zakka an gane ku kenan sun tsiraita game da wato zakka don haka kenan tun da ka toge wani daga cikin bangaren kenan ya zama yana da kama yana da fuska irin ta a raya kenan shine mai gona in ya sayar da itacen gonarsa ma'ana 'ya'yan itacen kenan ya halatta ya toge wasu ya ce banda kaza domin zan na bukaci haka ne ni da iyalina to waɗannan fuskoki guda hudu gaba ɗaya su sun halatta a wajen jimhurin malamai illa kasancewar al'imamu malik allah ya ji kansa shi ya takaita kawai a raya akan kyauta da mai gona zai yi ga wani cewa itacen nan na maka kyautar 'ya'yansu ka zo ka ringa yanka kenan shi kadai ne aka masa rangwamen cewa ya zo ya saya shi mai gonar yana iya saya an gane ko in ya ga cewa yakan cutu da shigi da fice da shi wannan wanda aka masa kyautar to amma malamai saboda kasancewar bukatu ne sukan kai mutum zuwa haka waɗannan fuskoki guda hudu gaba ɗaya jumhurin malamai sun tabbatar da su yana halatta kenan a wannan fuskoki guda hudu ko shi mai gona ya nemi haka ko shi wanda aka masa kyautar ya nemi haka ko kuma mutumin da yana buƙatar maga shi da iyalin shi baya da kuɗin saya amma yana da busasshen dabino da zai iya badawa ko kuma mai gona da zai siyar da 'ya'yan itacen gonarsa sai ya toge wani bangare ya ce banda itace kaza za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وقال الليث وابن سعد الفهمي المصري عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان كان أروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة الأنصاري من بني حارثة رضي الله عنه أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مرض أصابه قشام آهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاة الثمر حتى يبدو صلاة الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بهر قال حدثنا حكام قال حدثنا أنبسا عن زكريا هو, أب- هو ابن أبي زائدة عن أبي الزناد عن أروة عن سهل عن زيد بن ثابت رضي الله عن- عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي النافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشبع فقيل وما تشبع قال تحمار وتسفار ويؤكل منها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana 'ya'yan itace ne 'ya'ya sun bayyana to amma nunar ba ta bayyana ba shin ya halatta a sayar da su ko bai halatta ba shine anan malam sai ya zo mana da hadisin zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda ke cewa kanan nasu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatabaya'una thimara yace jama'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance sukan yi cinikin wato 'ya'yan itace kenan sai mai gona in ya ga mai saya sai ya zo ya sayar masa da 'ya'yan itacen gonarsa fa'iza jabban nasu idan mutane wato sun yanke ‘ya'yan itacen kenan lokaci ya kai ‘ya'yan itace sun nuna an yanki wa habara ta ƙabihim wato shine biyan junansu kenan ya halatto ma'ana lokacin biya yayi ƙanan mubuta shi wanda ya saya sai ya ringa faɗa ga wanda ya sayar masa innahu asaba samarar duman sai ya ce ai wani rashin lafiya ta samu da binin ma'ana adduman wato wani rashin lafiya ne da ke samun 'ya'yan itace shine kafin su nuna sai ya zamanto lokacin da dabinin ya hudo kenan hudar shi ya fara 'ya'ya sai ya zamanto kenan wanda ake kiran shi jummar sai ya zamanto ya kone ya yi baki yana wari kenan alama ce ta cewa ya riɓe ya lalace to sai ya faɗa ga mai gonar wanda ya sayar masa da wannan 'ya'yan itace sai ya ringa cewa a sabar samar duman ma'ana ai duka hallaka ta samu galibin 'ya'yan itacen kenan ba su yi ba kamar yadda ake bukata asaba gomarar ma'ana rashin lafiya ta samu 'ya'yan itacen asaba hukusha an gane ko asaba hukusha ma'ana kenan tawaya ta same shi kusham shi ma rashin lafiya ce kenan daga cikin rashin lafiya ta itacen dabino wanda wata musiba ce takan samu 'ya'yan itacen sai su tawaya su kasa kai yadda ake tsammanin za su kai shine yin ce ahatun ya hatajju na biya wato cututtuka ne na itacen da biyu sai su ringa kafa hujja da su ai kaza ya same shi kaza ya same shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت إنه الخصومة في ذلك لوكتين da jayayya da hayaniya game da haka ta yawaita a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda sai ya zo ya kawo karan cewa an zalunce shi domin 'ya'yan dabinan da aka saida masa ba su kai bayan da ya dace a ce sun kai kenan wata cuta ta same su sun tawaya wannan shi ma ya zo wannan shi ma ya zo ana ta rikici a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce musu fa'in mala ya ce daga yau in ma ku dina kenan wannan sayar da 'ya'yan itacen manzon Allah ya ce karku ya ce falata ta baya uha ta ya budu wa salahu salahu samar manzon Allah ya ce daga yau karku koma wato sayar da 'ya'yan itacen dabino sai da nasu ta bayyana kenan kaga irin cinikayyar da suke kafin nuna ta bayyana ne to sai aka samu jayayya da rikici na kasancewa tsakankaninsu shi wanda aka sayar masa in lokaci ya yi ya yanki dabino yana tsammanin dabino ya kai tiya dari to dabino duka bai wuce ba tiya sattin ko tiya hamsin ko arba'in ko kuma sama da haka sai ya zo wajen wanda ya sayar masa ya ringa cewa a dole a rage masa dabino nan fa bai kai bayan da ake bukata ga ya kaza ya same shi kaza ya same shi shi kuma ya ce a ba zai rage ba a yi ta jayayya to da rikici ya yawaita maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa'in mala ya ce wannan ciniki maza Allah ya ce ko ku dena an gane ko sai ya ce fala ta taba ya ku maza Allah sai ya ce daga yau kar ku ringa cinikayyar irin waɗannan 'ya'yan itace maza Allah ya ce hatta ya gudu wa salatu sama wato sai nunar 'ya'yan itacen ta bayyana kenan in aka tabbata nunarsu ta bayyana iya abin da ya rage bushewa maza Allah ya ce to in ya kai irin wannan lokaci ya halatta ku yi amma kafin wannan lokaci maza Allah ya ce kada ku yi sai ya ce kalmashurati yushiru biha li kasrati khusumatihim wato zai da yake cewa kamar shawara ce wadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba su domin wato yawan husuma da jayayya da ake yi akan irin wannan ciniki in ma ya kasance nan faɗa ce ta zaid ibn sabit ko kuma daga cikin wanda ke kafin zaidu kenan marwaitan wani ya ce kalmashurati yushiru biha ka ce kamar shawara ce manzan Allah yake ba su da ya ce fa in mala ya ce in ma ku daina irin wannan ciniki sai ya ce falata ta bayahu amma kar ku ringa wannan ciniki kenan falata ta bayahu sai su daga cikin marwaita in ma zai ibn sabit ko wani daga cikin waɗanda suke bayansa sai suka fahimci cewa wannan hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shawara ce yake ba su ba yana nuna haramcin cewa daga yau kar su sake sayar da wannan 'ya'yan itace sai nunarsu ta bayyana shi ne ya ce da ya kasarati kusumatihim wato saboda yawan jayayya da ake sai ya ce wa akbara ni kharija ibn zaid ibn sabit kharija ibn zaid ibn sabit Allah ya ji kansa ya ba da labarin cewa lalle zaid ibn sabit Allah ya yarda da shi lam yakun yabi usimara ardihi bai zamanto ba yana sayar da 'ya'yan itacen gonarsa hatta ta tulu a surayya wato sai tauraron surayya wato ya hudu sunan tauraro ne daga cikin taurari shine surayya wanda shi wannan tauraro a lokacin rani lokacin da zafi yake tsananta wanda lokaci ne wanda yake nanunar 'ya'yan itace wannan tauraro baya hudowa sai gab da ketowa alfijir to in ya fara hudowa alama ce wadda take tabbatar da cewa 'ya'yan itace lokacin da nasu ya yi sunnina an gane ko alama ce wanda su manoma a wannan lokaci ta hanyar da suke gane 'ya'yan itacensu sunnina kenan lokacin da wannan tauraro ya fara hudowa da asuba kenan gab da ketowa alfijir shine yace fa ya tabayyana al-asfar min al-ahmar idan wannan tauraro ya fara hudowa gab da ketowa alfijir a lokacin nan kenan wanda yake rawaya rawaya zai bambanta da wanda yake ja ma'ana 'ya'yan itacen kenan a lokacin nan zaka ga sun fara kenan da nasu ta bayyana ya goge kenan ya nuna ya nuna alamar cewa ya nuna abin da ya rage kenan bushewa sai a wannan lokaci ne kenan shi zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda yakan sayar da 'ya'yan itacen gonar shi amma kafin haka baya sayar da su shine Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari sai yake cewa Ali ibn Bahar shi ya rawaito mana wannan hadisi daga Hakkam shi kuma daga Ambasa daga Zakariya ibn Abi Zaida daga Abu Zinad daga Urwa daga Sahal ibn Abi Hasma shi kuma daga Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda to a wannan hadisi na farko malamai sun tafi akan cewa hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a nan ba hani ba ne ba wanda yake nuna haramci don haka wasu malamai suka tafi akan cewa ya halatta a sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ya bayyana an gane ku saboda anan suka ce kamar shawara ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa sai malam ya biyo da hadisin da yake tabbatar da haramci ne ma'ana baya halatta a sayar da 'ya'yan itace sai nunarsu ta bayyana shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai istimari hatta ya budu wa salahuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da 'ya'yan itace sai nunar su ta bayyana kenan sai nunar 'ya'yan itacen ta bayyana an tabbata abin da ya rage bushewa sannan ya halatta a sayar da su amma kafin haka manzon Allah ya yi hani wannan ku hani in ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa kai tsaye abin da yake fa'idantarwa shine haramci sai ya ce na halba'i'a wal mubuta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mai sayarwa da mai saye da mai sayarwa da mai saye gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kenan a nan amsar tambayar ka ta zo kamar yadda ɗan uwa yake cewa ‘ya'yan itace da ake zuwa a saya a wajen kasashen wasu da suke noma wanda kuma ba musulmi ba ne su da zaran kawai ‘ya'yan itace sun bayyana kafin su nuna ake sayar da su shi ya halatta kai musulmi ka saya baya halatta ka saya saboda anan ya ce na halbaya bazan Allah ya hana mai sayarwa kin sai ya ce wani mubuta da shi mai saya kenan ko da shi mai gonar an gane ko ba musulmi ba ne ba shi yana ganin cewa ya halatta ya siyar da 'ya'yan itacen gonar shi to kai an hana ka ka saya kai a matsayin ka na musulmi kenan baya halatta ka saya kenan da shi ko da a ce mai gonar ya yarda ya sayar to shi wanda yake mai sayan bai halatta bai saya shine yace na halba'i'a wal mubta'a bazan Allah ya hani mai sayarwa da shi mai saye kenan haramun ne shi mai gona ya sayar da 'ya'yan itacensa kafin nunarsu ta bayyana hakanan kai mai saya ka ce a ba komai ko da sun tawaye na dau asara to kai ma bai halatta ba ka saya sannan malam sai zo da hadisi na uku wanda yake nuna mana gayar lokacin da yake halatta a sayar da 'ya'yan itace shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba a samaratun nakhli hatta tasquwa wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a sayar da 'ya'yan itace na dabino hatta ta zuwa ma'ana sai ya goge al-imam al-bukhari sai yake cewa ya ani hatta ta hamarra wato sai ya goge kenan yayi ja in yayi ja kwalinar shi ta bayyana kenan a wannan lokaci ne ya halatta a sayar amma kafin haka kenan baya halatta a sayar amma in an tabbata ya goge yayi ja kenan da ta bayyana iya abin da ya rage shine bushewa hadisi na hudu a baban shine hadisin sa'id ibn mina yake cewa naji jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda na cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an tuba as-samaratu hatta tushka wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da sayar da 'ya'yan itace hatta tushka sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tushka me ake nihi da wa ma tushka aka tambayi Jabir kana sai yake cewa tahmaru wa tasfaru wa yukalu minha wato sai yayi ja yayi rawaye rawaye ya goge kenan an fara ci an tabbata kenan nuna shi ta bayyana sannan ya halatta a sayar da shi amma kafin haka baya halatta a sayar da shi a takaice dai waɗannan hadisai suna nuna haramcin sayar da 'ya'yan itace bai takaita ba akan dabino duk wasu 'ya'yan itace kafin su nuna to baya halatta a sayar da su ba don komai ba saboda babu tabbacin cewa sun kai yadda ya dace ko ba za su kai ba saboda 'ya'yan itace kafin nunan su ta bayyana wata musiba takan iya samun su in ma karancin ruwa ko wani abu wanda yakan iya sanya 'ya'yan itacen nan su hallaka gaba ɗaya ko kuma wani abu ya tawaye daga cikinsu amma in 'ya'yan itace sun rigai sun nuna iya abin da ya rage bushewa to wannan babu matsala ana iya sayar da su me yasa saboda galibi za su iya kaiwa ba za su motse ba amma in kafin ya nuna ne to yana iya motsewa ya lalace saboda dai galibi abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani saboda akwai hayaniya da take kasancewa tsakankanin jama'a shi wanda aka sayar masa sai ya ce a to ai ayin itacen nan sun tawaya abu kaza ya same su abu kaza ya same su shi kuma duk abin da zai kawo rashin zutuwa tsakankanin muminai to musulunci ya bi hanyoyin da ya toshe irin waɗannan al'amura kaga kenan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu saboda rikici da ke faruwa tsakanin mai saye da mai sayarwa da rikici ya yawaita sai maza Allah ya ce daga yau wannan ciniki in ma ku daina shi da haka ya ce kar ku koma sayar da 'ya'yan itace sai nunarsu ta bayyana babu bai'in nakhli qabla an yabduwa salahuha قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى وابن منصور قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسدي قال أخبرنا حميد وابن عبد الرحمن الهميري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sayar da asalin icce na dabino da 'ya'yansa kafin wato ninar ta bayyana kenan babe da ya gabata yana bayani ne game da hukuncin sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana shin ya halatta ko bai halatta ba mun samu bayanin cewa baya halatta a sayar da 'ya'yan itace sai nunarsu ta bayyana to a nan dabinan ne gaba ɗaya itacen dabinan kake son ka sayar da gonar kuma ga 'ya'ya a jikinsu 'ya'yan kuma ba su nuna ba yaya ya kamata shin ya halatta a sayar da wannan itacen dabino ko bai halatta ba shine a nan wato malam sai ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahu naha an bai samara wato manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace hatta ya guduwa salahuha wato sai nunarsu ta bayyana sai ya ce wa anin nakhli hakanan ya yi hani game da sayar da itacen dabino hatta ya zuhuwa wato sai 'ya'yan sun goge ƙila wa ma ya zuhu aka ce menene ma'anar ya zuhu sai ya ce ya hamaru au ya sufaru wato sai ya yi ja ko kuma ya yi rawaya rawaya domin za ka samu 'ya'yan itacen dabino wani alamar da nashi shine dabinon ya yi ja wani kwa za ka samu alamar da shi shine dabinan ya yi masara an gane ko domin akwai maga wadda take sha akwai wadda take masara kenan wani dabinan ya yi sha wani ya yi masara kenan yin shan shi wannan shine alamar kenan da shi wanda kuma shi ɗabi'arsa masara yake yi kenan in yayi wannan rawai rawai kenan alamar da na ta bayyana sai in ya kasance akan haka sannan ya halatta a sayar to wannan yana nuna in za a sayar da gona ta dabinnai kenan bayan 'ya'yan itacen sun bayyana to baya halatta a sayar da su waɗannan dabinnai kenan sai da nasu ta bayyana amma dabino ne kafin a buga masa kilili ya fara 'ya'ya to wannan ya halatta mutum ya sayar da su to idan mutum ya sayi gona ta dabino bayan an buga ma dabinon kilili 'ya'ya sun bayyana 'ya'yan itacen nawa ne ne na wanda ya sayar ne na wanda ya sayar ne kai kawai itacen ka saya kenan waɗannan 'ya'yan dabino bai ya halatta a sayar maka su sai dai inda nasu ta bayyana kenan ni ya halatta in sayar maka da gona bayan 'ya'yan itacen sun bayyana amma a nan asalin itacen su ne na sayar maka amma 'ya'yan ba naka ba ne kenan in sun kai ni na yanke shi kenan sai in bar maka gona amma in kafin a buga kilili ne kenan wannan ya halatta in sayar maka da 'ya'yan itacen a kowane in sayar maka da itacen gaba daya amma in 'ya'yan itace sun bayyana to bai ya halatta a sayar da su ko da za a sayar da itacen gaba daya kenan sai inda nasu ta bayyana sannan a yi ciniki gaba daya shine anan yace ya hamaru aw yasfaru kenan sai yayi sha in me yin sha ne aw yasfaru ko kuma yayi rawaye rawaye in me yin kenan rawaye rawaye ne su yayin itace kenan anan su in 'ya'yan itace sun bayyana kenan ga itaciya baya halatta a sayar da wannan itaciya gaba daya sai idan nunar 'ya'yan itacen sun bayyana kenan ana iya sayar da iccen da 'ya'yan gaba daya amma in kafin nunar ta bayyana to baya halatta a sayar da 'ya'yan itacen sai dai iccen ana iya sayar da shi amma ban da 'ya'yan itacen a nan kuma dole ne za a yi sharaɗin kenan dole shi wanda ya siya ya yi haƙuri sai in sun kai nuna kenan in mai gona ya yanka kenan sannan ya bar masa 'ya'yan ya bar mishi itacen باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته آهة فهو من البائع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تهمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sayar da 'ya'yan itacensa kafin nunarsu ta bayyana kafin nunar 'ya'yan itacen ta bayyana ka ga mai saya ka sayar masa thumma asabatu ahatun kafin itacen su ida nina shi wanda ya saya ya zo ya yanka sai wata musiba ta same su ‘ya'yan itacen suka hallaka ko kuma suka tawaya sai ce fahuwa min alba'i malam ya ce wannan asara wato tana kan shi wanda ya sayar kenan misali gona ce na sayar maka kafin nunar ‘ya'yan itacen su bayyana kina Allah sai ya kaddara hallakar waɗannan 'ya'yan itace to wa zai ɗau asara shi wanda ya saya ko kuma shi wanda ya sayar shine anan malam sai ya ce fa huwa min al-ba'i asara ta tabbata akan shi wanda ya sayar shi zai ɗau asara shine anan malam sai ya zo mana da hadisin wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai istimari hatta tuzhiya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hali game da sayar da 'ya'yan itace sai sun goge. Bakila lahu sai aka ce masa wa matu zihiya, me ake nihi da gogewar su kala sai ce hatta ta hamarra. Wato sai sun yi ja, kenan ja shi ne alamar da nasu. Faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a ra'aita ba ni labari idza mana Allahu samara idan Allah ya hana ‘ya'yan itacen su kai wato lokacin su kai kenan kamar yadda ya kamata ma'ana idan Allah ya hana ‘ya'yan itacen su nuna suka hallaka kafin nunansu bima ya akuzo a halukun mala a fili a kan mi ɗayanku zai karɓi dukiyar ɗan uwan shi shi bai amfana da komai kai kuma ka karɓe masa kuɗi to ta wace hanya ce zai halatta ka karɓi kuɗaɗensa kenan wannan dalili ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayyana duk mutumin da ya sake ya sayar ma wani ‘ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana ‘ya'yan itacen nan suka hallaka to dole mai gona zai ɗau asara tunda ba ka karɓi kuɗinsa ba a ne za ka karɓi kuɗin shi shi bai karɓi komai ba shi ne ya ce a ra'aita iza mana allahu samara ya ce ba ni labari in har allah ya hana ‘ya'yan itacen su nuna ma'ana suka motsi suka hallaka bima ya akuzo a hadukun mala a fihi a kan menene ɗayanku zai karɓi dukiyar ɗan uwan shi ta wace hanya ya halatta ka ci dukiyar shi alhali kai ka karɓi kuɗinsa shi bai karɓi komai ba asali dai haramun ne ke na yin wannan ciniki amma in har aka sake aka yi wannan ciniki to in 'ya'yan itacen sun kai to wannan babu matsala sai dai akwai laifi na keta alhurma ta hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da hannun wannan ciniki in 'ya'yan itacen Allah ya kaddara ba su idalina ba suka hallaka to dole mai gona shi zai dawa asara shi wancan wanda ya saya ba abin da ya shafe shi illa kawai laihi na sayan abin da bai halatta ba a saya a wannan lokaci to shine anan Lais ibn Sa'ad daga Yunus ibn Yazid al-Aili daga ibn Shihab az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri yake cewa law anna rajulan ibta'a thamaran qabla an yabdu salahu yace kaddara cewa mutum ne ya sayi 'ya'yan itace kafin nonarsa ta bayyana thumma asabathu ahatun sannan sai wata musiba ta samu waɗannan 'ya'yan itace kana ma asabahu ala rabbihi ibn shihab yace duk abin da ya sami 'ya'yan itacen na musiba suka hallaka ko suka tawaya to asara tana kan shi mai gonar sai ya zo da dalili menene dalilinsa shine hadisin da salim ibn abdullah ya ba shi labari daga mahaifinsa abdullahi dan umar cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la ta tabaya usamara manzon Allah yace kada ku yi cinikin 'ya'yan itace kenan kai mai gona kar ka sayar kai kuma menihin ka saya kar ka saya hatta ya gudu wa salahu hasini nasu ta bayyana kenan inna na ta bayyana shi mai gona ya halatta ya sayar da 'ya'yan itacensa kuma ya halatta shi menihin saya ya zo ya saya sai ya ce wala tabi'u samara bitamri kar ku sayar da maga da busasshen dabino kenan bai ya halatta ka zo ka sayar da maga da busasshen dabino ma'ana ka ba da maga a baka busheshen dabino ko kuma ka ba da dabino busheshe a baka maga kenan sai a baban da ya gabata inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame a bangaren ariya kawai nan ne abin da yake kasa da wusuki biyar kenan ya halatta a yi cinikin maga da busheshen dabino amma haka in zo in ba da kuɗi a sayar min da maga in ba da kai busheshen dabino a sayar min da maga baya halatta sai dai in ba da kudi a tsirin wannan shi kadai ne ya halatta kamar yadda bayani ya gabata kenan wannan dalilin shine wanda shi ibn shihab az-zuhri akan waccan fatawa tashi ya nuna cewa duk mutumin da ya sayar ma wani ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana wata musiba ta sami ƴaƴan itacen suka hallaka ko suka tawaya shine yace kana ma asabahu ala rabbi duk abin da ya sami ƴaƴan itacen na musiba to wannan yana kan shi mai gonar kenan shi zai dau asara ba wanda ya saya ba to don haka a nan wasu malamai suka tafi akan cewa kenan irin wannan ciniki yana halatta amma in har wani abu ya faru to dole kenan mai gona shine zai dau asara kenan an yi da yarjejeniya ne an gane ko amma asali cinikin bai dace ba a yi kamar yadda hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in har shi mai gonar ya san da cewa in musiba ta samu wannan 'ya'yan itace sun hallaka to ya tabbata cewa asara tana kan shi ba zai karbi daidai da dala daga hannun wanda ya sayar masa kamar yadda a nan kenan ibn shihab az-zuhri ya kafa hujja da wannan hadisi na salim ibn abdullahi ibn umar kenan in an yi cinikin in 'ya'yan itacen sun kai nuna kenan ciniki ya inganta amma in ba su kai nuna ba to ciniki ya ɓaci kenan wa zai ɗau asara shi mai gona shi zai ɗau asara shi kaɗai ta shafa to shine wannan akan wannan hadisi ne malamai suke bayani game da wato shine wabul ja'iha me ake cewa ja'iha ita ce musiba da take samu wato 'ya'yan itace musiba ce wanda Allah yake kaddara ta in ma karancin ruwa ko wasu fara ko wani tsuntsaye da suke zawa su cinye 'ya'yan itace to in wannan musiba ta samu wasu malamai suna ganin in dai abin da ya tawaya ya kai kashi ɗaya daga cikin ukun ‘ya'yan itacen to a nan mai gona sai ya ɗau asara misali ka sayar masa kamar zai yi tiya ɗari a cinikin da aka yi to kafin lokacin sai wata musiba ta samu sai ya tawaya abin da ya tawaya a nan kamar tiya talatin da uku duka abin da aka samu bai wuce tiya sittin ba to a nan sai ka sayar masa kenan kashi ɗaya daga cikin uku ma'ana sai ka rage masa kenan waɗannan kuɗaɗe maimakon jika ɗari kenan ka sayar masa kenan a nan sai ka karɓi jika sittin da wani abu kenan a bar wannan kashi ɗaya da ya hallaka to wasu malamai sun tafi akan cewa gaba ɗaya in dai 'ya'yan itace sun hallaka dole ne kawai za a sayar yadda wannan kenan dole ne za a sayar yadda duk abin da ya hallaka ba ma sulusi ba ko da bai kai sulusi ba gaba ɗayan shi za a sayar masa kenan abin da ya hallaka tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wato in dai 'ya'yan itace sun riga da nasu ta bayyana ka sayar ma mutum idan wata musiba ta sami 'ya'yan itacen suka hallaka ko gaba ɗaya suka hallaka ba maganar ya dawo ka bashi wani abu kenan ita ja'iha ana bayani ne akan kenan sayar da 'ya'yan itace kafin nunarsu ta bayyana in kafin nunarsu ta bayyana kenan wata musiba ta faru 'ya'yan itacen suka hallaka kenan shine a nan za a dawo ga mai gona in ma in gaba ɗaya suka hallaka kenan dole ne ba zai karɓi daidai da dala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin yake cewa kaddara cewa Allah ya hana 'ya'yan itacen su nuna to a kan mi ɗayan ku zai karɓi dukiyar ɗan uwansa in kuwa ya kasance kenan kamar misali sulusi ne to kamar yadda su su al'imamu malik suka tafi a nan kenan shi mai gona sai ya sirayen ma da shi wanda aka sayar ma a 'ya'yan itacen kenan kashi ɗaya daga cikin uku amma in bai kai kashi ɗaya daga cikin uku dole shi wanda ya saya zai ɗau asara in ne bai kai kashi ɗaya daga cikin uku a fatawarsu kenan a takaice dai kenan cinikin asali baya halatta amma in an yi kenan yana da sharadi in kafin su nuna kenan aka sayar da 'ya'yan itacen in ba su kai nuna ba suka hallaka mai gona zai dawa asara in ku sun kai nuna kenan sun nuna kenan a nan ciniki ya inganta illa kasancewar akwai laifi na sayar da 'ya'yan itace kafin nuna su ta bayyana kamar yadda kenan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma hannun abin da yake tabbatarwa shine haramci nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك